أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم سيدنا ومولانا الفاضل الخاشم وعلى آله أقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها الناس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah da wannan lokaci har ubangijin Allah mai girma a dayan mu biyun mu ba da tsare kewaye mu rahama a cikin wannan rana mai girma wannan wata mai darja mai girma watan rabiul awal da aka aiki mana وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan lokaci kuna jin dan makarantar mai suna takalmin shehu ibrahim kaula anjas radiyallahu anhu a kasa nan amerika a kan wannan dandali takalmin shehu ibrahim wa muna murna muna alhamdulillah muna shade muna bege mun samu mai martaba mai jarja shehu a kasa Najeriya Bauchi State da ake kira al'imam malami kuma da shehu a cikin addinin Islama mai suna alhaji muallim malam imam sharaf maulana burhanuddin al-amin radiyallahu anhu gashi tare da mu zai zo ya muna maulidin annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Farni na da tuttuka da fahimta na shan Ibrahim Kaula a jihar Radiyallahu anhu. Al-Shaf, Al-Imam, Al-Hajj, Malam Burhanuddin Al-Amin, muna maka godiya mun zo maka da karamin murya ka kuma shi muryan mu za ka zo ka yi hidman shau shi ne bayanan muna wane ne annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya duk ba shi ya suna duka wannan lokaci mutane kuma da suke kan wannan dandali takalmi shehu Ibrahim Wani TV akan Facebook akan YouTube akan TikTok suna maka sallama suna cewar salamu alaika ya imam insha Allah duniya na jinka a wannan lokaci a gabanin haka bayan Allah wannan bawon Allah da kuke kallo shehu ne a cikin addini namu na islama hujja ni kuma a cikin faidu na shafi islam haji ibrahim kawai a cikin radiyallahu anhu yana da page shi da kansa shi da kansa yana da page akan facebook da ake jira Sheikh Muhammad ni shi da kansa ya sanar da ku ku follow ta dan kuka da da gaci addini Islam al-muhim faidu na Islam faidu na Sheikh Islam hadisi ayi ko da ya ga Allah al-Sheikh Muhammad duniya na jinka a wannan lokaci insha Allah
أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والخائفين إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa da muke taro ne a wannan shafi mai albarka da kuma jagoran wannan shafi wato sayyidi mojibbo wanda aka mutane da takalmi ce Ibrahim radiyallahu ta'ala insha Allah muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh ya Allah
kafin na shiga cikin program a takalmin shehu Maryam yana rabuwa biyu yana mun kamar eko sai in na faɗa ya mun maimai ko a wajen sa iskilas.
A'a wallahi kai kai sai dai alhamdulillah maybe waje na ne amma kai wajen ka alhamdulillah.
To na ji miliyan yana raguwa mun kai ba ka jin haka.
A'a a'a kai okay kai okay.
Okay da shi ce to bari ki gaba ne a haka. Sai kuma karatun bare mun daɗi da ke mata gane yana mun maimai in na faɗa ba sai ya maimaita. yawa barin ji daɗi
yanzu ka na kake waje na
eh alhamdulillah to ga jama'a ga jama'a saidi saidi ibrahim marwan wani oke o kai oke baka da matsala ga jama'a an cika o kai oke to shi ke kai Allah saboda Allah kuna jin echo ko dai oke kuna jin oke samu mutane biyu a uku amma sofa dai wa oke wa oke ba matsala shehu to shi ke bari ci gaba ka a wannan karatu namu maulidi ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya wuce mutum ya yi magana da baki sabila da girman sha'aninsa amma wannan karatu namu ne in ya yi mun gama a yau in bai ba da mu sake faɗa rana mu zo mu ƙarasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa cikin hakkinsa. Yana ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah iznihi a wa da na arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الله يكفي من أيكوك يا رسول الله دنك زمو سيدا mai albishi mai gargadi su kuma mutane don su imani da Allah da wato da kuma kai to sai Allah a nan ya ba wa mutane dama kowa ya cire manejinsa takalmin cewa ana jina haka a'a koma da shi koma da shi
yawwa a alhamdulillah yanzu kai dai dai kai dai dai kai hika shi aka ne shehu
to shi ke amma da hanyar yanzu na mun yana mun maimaici yana raba mun ba na jin daɗi in na faɗi magana sai ya maimaita tukuna ya yi amma ba kuma To cire cire wangan mu gani cire mic mu gani cire mic mu gani kai magana mu gani
ana jin haka
ana jin ka
alhamdulillah ana jin
eh ana jin ka
ana jin haka sosai
amma sai yanzu ka cire shi yana maimaitawa
ina zuwa ina zuwa bari
ni na shi da maki na ni ban maki na na shi da maki ni ban yi shi na maki ban na shi da maki yasa matsala wajen gari a yanzu yanzu kai daidai ko dan sauka ne ta shawara a'a a'a yanzu kai daidai kaka sauka
Lena yana ba ku إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوجروه وتسبحوا بكرة وأصيلا to Allah subhanahu wataala ya ba da dama wa mu'minai da ya ce uminu billahi wa rasuli ya aiko annabi Muhammad ya zargi imani da Allah da kuma shi annabi Muhammad kai sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce litu'azziru litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziru bi Allah ya ce to wato ajjiru wutan da Allah ya ce ya ce dan wato girmama sha'anin annabi Muhammad wato wajruhu je Allah ce mu daraja shi sallallahu alaihi wasallam to anan Allah ya ba da dama kowa ya girmama annabi Muhammad gwargwadon irin imaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka je muka ga rayuwar sahabbai za mu ga ba ta iya magana mafi manyan safai ba su magana a gaban annan na muna tare?
eh muna tare yanzu yana aiko to
a yanzu yanzu yana yana aiko ni yana yi dama a wajena ina yi aiko
o ok ka ci gaba da yi shehu don ana jin to shi ka kenan to to to shi tabiya da ka tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru da Allah ya ce a girmama shi a daraja shi to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu ga ya suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mu manyan sahabbai suna cewa suna da tambaya kamar yadda Imam Qadi ya ya kawo a cikin Ashafa sahabi yake muna da tambaya amma da mu iya shekara biyu
eh bismillah muna ji da mu iya yadda yawa yake yana da tambaya da mu iya shekara biyu muna so mu tambayi annabi Muhammadu amma su jira da gidan girman sa da muke yi ba da mu iya wannan tambaya ba. sai mun bari har mutanen ƙauye sun zo sai mu ce musu ku tambaye shi ne hukuncin kaza ashe wannan karatu na guda mana cewa su sahabbai a cikin su ma ganin darajar annabin hawan hawa ne har ya kai ma akwai wanda ba sa iya tambayarsa wanda tambayar nan Allah ya ba da dama a tambaye shi amma gani suke kada su yi tambayar shi rashin ladabi to sai ya zaka je kana kaji manyan sabbai suna cewa da da a tambaye su su sifanta manzon Allah kan ce wallahi ba za su iya faɗa sifanta shi ba sai ya da girman da suke ba sa iya sa idon su akan annabi Muhammadu kullum kansu na tsukuya gaban sa sallallahu alaihi wa sallama to da nan ne muka ga kamar imamu maliku Allah ya kara masa yadda shi ba ya hawa doki a cikin madina sabila da yana ganin kasar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwance to shi a ganin girman annabi da yake yi ya hau doki a cikin madina yana ganin rashin ladabi ashe akwai wani hususiya da Allah yake wasu bayi gashi kuma sahabbai sun hau doki a cikin madina kuma manzo Allah na fasa madina amma shi imamu maliku ganin girman annabi da yake ba wai fa ya fi sahabbai ganin girman annabi sahabbai girman annabi bane sallallahu alaihi wasallam amma shi ba zai iya haka ba ashe akwai wani baiwa da Allah ya kai ke banci kowa da irin baiwar da Allah yake masa tabiya da haka wato sai muka ji maulan mu Shehu Ibrahim yana faɗa yana cewa la yadri khairal khalqi في خلقه والخلق سوى الإله الحق من ملك أو مرسل yana cewa babu wanda ya san fiyayyen halitta cikin halittarsa da ɗabi'o'insa babu wanda ya san annabi cikin halittarsa da ɗabi'o'insa suwan ilahi haƙi sai Allah ubangiji gaskiya min malakin awursali abulsalai ne ko a mala'iku babu wanda ya san hakikalin halittar annabi haka ba wanda ya san hakikalin ɗabi'o'insa. A wannan magana takalmin shehu yanzu irin wa'incan mutane wanda ba su san waye darajar annabi Muhammadu ba su ne suna ce sun yi imani da annabi. Wato da za su ji irin wannan magana ya su ce an kai su matsayin da Allah ya kai su ba subhanallah subhanallah subhanallah. mu kuma mun san akwai tabi'i wanda ake kira uwaisul karbi wanda uwaisul karbi ruwayar da Imam Bukhari ya kawo maganar sa Imam Muslim ya kawo kusan sittin ya yi duk sun rawaito abinda abinda Annabi ya faɗa a kansa sallallahu alaihi wa sallam amma da yanzu samu sahabbai cewa annabi da ma cewa idan akwai uwaisul karbi zai zo idan ya zo ku nemi ya muku addu'a. Ashe Allah zai iya wani baiwa ko wani wanda ba sahabi ba, amma kuma abin da Allah ya masa da yi wasu sabai ba, amma kuma kuma ya fi sabon daraja ba. Kamar yadda misali jiya wani zirkarni annabi ya ce idan ya zo ku ce ya muku addu'a. Ba fa sahabi ba ne, amma da ya zo wani zirkarni sai ya samu lokacin halifancin sai da Umar ya samu sayyidina Umaru da sayyidina Aliyu ya ce musu suka ce masa kai ne uwan sulkarni ya ce ni ne uwan sulkarni annabi ya ba mu labarin haka ta gaya masa amma ya ce kamar addu'a kuma ka nema mana gafara Tafiya da kuwa sulkarni sai suke masa tambaya akan sha'adin manzon Allah ga shi ne rayu da annabi ba su kuma sun je yaki da annabi sun ci abinci da annabi kamar sai na umar ai annabi ya auri yarsa shi kuma sai da ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shanin annaba mun tsoro ne mun gode da Allah hada mu da bayin Allah sai ga shi suna tabbayar da ta'ani manzon Allah ya yace musu ai ba ku san annabi ba suka ce a ba ku san annabi ku ne ta Allah ba ku san shi yace ba ku ba gan shi ba suka ce to sai suka ce hatta hatta a zo a ba ku fatata wai har sai gina abubakar ya ce hatta a biyu hatta a ba ku hafa har abu ku hafa shi da tara bakar yake ne bai san annabi kuma bai gan shi ba suka ce ga shi yayi hijira da manzo Allah yace ba annabi ya gani ba inuwar sai gani Allah ya
Allah wa akbar. Allah wa akbar.
Inuwar filin. To, daga nan ne fa. Na, daga nan ne fa, to ba za su musu da shi ba, tunda annabi ya ce musu addu'a yace iduwan annabi kuka gani ba annabi ko gani ba shike ba za su musanta ba sabila da qur'ani ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibi abin da baka da ilimi a kai abin da ka san baka da ilimi a kai an gaya maka kawai to kai imani in dai na shi ne ba lalle sai ka gano ba shikenan ya musu addu'a ya nema musu gafara sai suka kare to wannan baiti da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala shi da yake cewa lam yakfi khairal khalqi babu wanda ya sace ya halitta shi khalqihi wal khulqi a cikin halittarsa da ɗabi'ansa babu wanda ya san annabi Muhammad suwan ilahi haƙi sai Allah ta gaskiya min malakin aw mursal ko mala'ika ne ko manzo ne babu wanda ya san hakikanin annabi Muhammad sai Allah subhanahu wa ta'ala da ga ga taji nan ya zo ya gaya masa abai ba san asa Muhammadu ba ko ba ce masa ƙarya yake ba ga shi ya auri ɗan su kuma sun auri ɗan sa da ya ka ta'adin manzo Allah fa sha'aluhu sha'alun ajib shubra yake sha'alin manzo Allah sha'ani ya gama ba shi wa rabduhu rabdul hadith rabdul kuma na manzo Allah rabdi ne da masoyi wato Allah ya yi su ne a ramzin masoyi idan su ba ta ce ramzi wato ishara an yi ishara ma al'amuransa na wanda kawai gaba ɗaya wanda shi ne soyin Allah ne domin Allah ya masa komai sallallahu alaihi wa sallam. Ramzin hadisi lil hadisi ramzin masoyi ga masoyi fil ulfi jirin mushkili wanda kuma al'ada ma ba matsala irin abin da Allah ya masa na soyayya ko al'ada ma wato haka abin da sallallahu alaihi wasallam da shi Ibrahim sai ce ya lal imamin mu'tala mata adaba jibala laula hudaba mushkila duk kudin ba ta da yanzu tabiya da haka shauyaki ya shugaba wanda Allah ya girmama shi mata ajaba wato ya wannan lamun lamun ajib lamun ta'ajib lami da zama baki ya shugaba wanda aka ɗauka kashi mamaki ya tabbata gare ka mata ajaba zibala yayin da ka amsa da haka ne wannan adam shehu ibrahim yana ishara ne da wata ayan alqur'ani ko ayoyin alqur'ani tabiya da sha'adin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muke gaya ma su wajiyawa ba su yi karatu a gurin bayan Allah ba wato da sun gane sha'adin annabi ya wuce yadda ake mamaki an yi zama a alamar arwaki wata duniya wanda zallan ruhi ne babu a wannan zama da aka yi a alamin arwahi ba duk an da babar ya gaya mana an yi wannan zaman ba ba mu san ba an yi ba a lokaci shi ne qur'ani yake gaya mana wa idza kazara buka min bani adama min zuhurihim zurriyati wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala to a wannan mutan Allah yake ku tuna alƙawarin da Allah ya riƙa da ku ku ayan adam an rike alƙawarin da bin zuhuri ta bayan bayan su ma'anan bayan bayan su ruhi ne babu shi a wajen Allah ya tambaya ma halitta duka ya yi adam aka tara Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ku ne ban zama ubangijin ku ba malamai suka ce a lokacin babu wanda ya san Allah din sai shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya amsa ya ce bala haka ne kai ne ubangiji shi ne mata ajabu bi bala yayin da ya amsa ga bala tukunta anan annabawa suka amsa waliyai a tsanabu autad bija afurad duk anan suka amsa da suka amsa wannan muna tare ko yawa to da suka amsa bi bala hak to anan musulmi dukkan mu'minai suka amsa duk wanda bai amsa ba shine kafiri shine zai zo ya yana kafiri ya mutu kuma yana kafiri nawa to shi ne to
insha Allah a muna hankuri shauku ya sake dawowa a muna hankuri ya samu a matsala a wajensa insha Allah ya sake dawowa a mana hankuri insha Allah zai sake dawowa don Allah don annabi insha Allah Masha Allah kuna bin Sheikh Burhanuddin Al-Amin a kasa Bauchi Nigeria shi ke muna maulidi Sheikh Ibrahim Kaulan ya radiyallahu anhu insha Allah tafsirla Sheikh maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan fahimtar Sheikh Ibrahim Kaulan ya radiyallahu anhu kuna jin a kuna kan wannan dandali kakanni Sheikh Ibrahim Wan TV insha Allah malam ya sake dawowa yanzu nan kuma na ankuri saboda Allah insha Allah Masha Allah, malam ya sake dawowa yanzu nan kuma da hankuri saboda Allah saboda annabi. Masha Allah, kuna tare da Sheikh Imam Burhanuddin Al-Amin. ya samu ɗan matsala kaɗan a kan layin sandin kamar yadda kuka sani technology wani tsa'ilin sai da haka zai sake dawowa yanzu nan insha Allah. Shafi ya sake dawowa yanzu nan insha Allah rabbi. alhamdulillah alhamdulillah insha Allah malam ya sake dawowa yanzu nan muna hankuri don Allah da annabi
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Masha Allah, amuna hankuri insha Allah shehu ya zo yanzu ga. Aga ya samu ya samu matsala da wajen shi. Ina kiran shi ma zai shiga.
كل سويه كسراب النار وطيرها للمعاني
Masha Allah, zan kira malam direct ina kiransa wata ban samu shi. Kuna bi ko? Wayan nasa ya ya bi.
غربة ليس ميلاد فهو مختار البرايا قبل التكبير سيادية
Ina kiran Sheikh Burhanuddin kuna ji ko layin ki ya busy kuna ji bari kuma in try a whatsapp kuma one more time a whatsapp kuma ina kira kuna kallo yana bu ina ji ko yana bu ina kiran shi وهو أكلي وشرابي وهو ديني ودمائي وهو قلبي وهو
Masha Allah, alhamdulillah bayan Allah kamar yadda muka sanar da ku pejin ku kenan yan faida, ka ku damu kanku eh, more especially cikin wannan wata na Rabiul Awal. Wannan wata muna neman ku sani wata ni ba wata ni na wasanni ba wa- wata ni na izgalanci ba. A yi kokari kowane lokaci ana isar da salati ga ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Baka da wani page don tarika baka da wani kai don faida da inda za ka ka samu nishadi kwanciyar hankali sai wannan page na takalmi shehu ibrahim kaulaniya mai yasa san san tarika ne san san faida ne idan ka zo nan za ka ta jin al'amura da ya danganci naka akida na faida da kake buga kirji kake murna kake fariya da shi dare da rana ba shakka ba tsoro ba juyan baya pejin ka ke da da ka zo nan za ka samu malamma sha'annai mukaddamai shehunai na tarikar tijjaniya wa faidu shah ibrahim kaulani ya radiyallahu anhu za ka ta jin zatuttukan da hankalinka zai ta kwantawa dama abin da kake son ji ke to ya za ka ta damun kanka zuwa ga wasu pages da baka jin komai sai dai turje ta kansu wai suna kaskatar da annabi annabi mutum ni kaman ka iyayen annabi ga inda suke abu kaza abu kaza ya fi maulidi ya za ka wajen kana damun kanka kana fitinar da kanka kana jin zartuttuka da zai ta bata maka rai a cikin wannan wata wannan wata zuciyar jin ya kamata ta jinsu da ni soyayyar annabi isar da salati ma annabi inda kake kuma in kana da yan uwaye ne bawan Allah su zama abokan nan firanka su zama wajen zuwanka ku hadu daya biyu uku hudu ba ku da firar sai dai firar ma'aikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani ilimi ka sani tare da Sheikh Ibrahim Kaula Anyas danganci da abin da ya wada akan janibin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taro zaman da za ku ta yi ke dayan ku biyun ku ukun ku kaku abin nan kaku rena kaku rena yawan ku ku uku ni ku biyu ni ku hudu ni ku biyar ni ku tattaru na ku uku ni ku biyu ni ku tattaru kuna zatuttuka na alhamdulillah cewa kun samu kanku a cikin wannan watan kuna zatuttuka na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan Allah wannan wata watan ku wannan wata watan ku ne ku gode ma Allah cewa kuna nan raye da lafiyanku wasu wancan shekara yau ba ku da su bane wannan wata na Rabiul Awwal Allah ya darjata wannan wata kaka yadda minti da ya wuce ka ba da talati ma annabi ba sauran ka kwanaki kaɗan sauran ka kwanaki kaɗan wannan wata na Rabiul Awwal ya wuce muna roƙon ku muna tunatar da ku muna maka mu gargadi dan Allah dan annabi kaka yadda minti ya wuce ba da talati ba ma ake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka challenge kanka in daren nan ka yi sar da salati ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dari ne garin Allah ya waye ka talajin kanka dari biyu dari uku dari hudu dari biyar dari shida dari bakwai dari takwas dari tara dubu kowane dare kana salati ko da dubu kai in ma miliyan ne za ka yi a daidai gwargwado dubu dai kowane dare bawon Allah ka yi kokari wannan wata ba watan wasa ba ne da kaji Allah da kansa yana inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman Allah da kansa yana man salla alaihi man salla alaihi sallata sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya maka salati da ni ubangijin Allah zai na mai shi salati goma ga ka cikin wannan wata na Rabiul Awwal Allah bai kashe ka ba da lafiyanka da komai ka kaka sa wasa mawon Allah kaka sa wata salati ma annabi ya maka yawa surutun ka ya rage bibiyan duniyan ka ya rage baka da abokannan zama sai dai abokannan nan da kuka zauna ba ku da maganan da za ku daura sai dai maganganu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai shahu Ibrahim kaula an yanzu radiyallahu anhu ya faɗa danganci jama'a ki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dayan ku ni biyun ku ni ukun ku ni ka ku rena yawan ku ka ku rena yawan ku ku yi ta gasuttuka na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mala'iku za su kewaye ku a wannan lokaci dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi nike roƙon ku mu gode ma Allah mu yi nishaɗi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ابن عباس وقل بفضل الله بفضل الله انا نزلني علم يعني فركان القرآن الكريم أتكلم القرآن ني وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أتكلم القرآن ني الله كيتشمن وأنزل الله عليك الكتاب موسى الله مكا أيكو مكا الكتاب القرآن والحكمة مكا باك حكمة سنة النبي ما شاء الله من غير ما الله كاشفهم الشر Bukhari Amin ya sake dawowa za mu ci gaba da zamanmu insha Allah. Masha Allah shehu mu adinka amma ba mu ganinka. Kuna ga shehu? Ashaf na kara ka, Shaf Burhan na na kara ka amma kaman ba ganin ka wajen ka ne yayi baki Ah, Allah Shehu Burhan wajen ka yayi duhu Okay, Shehu ya samu matsala ya kuma sauka insha Allah ya sake dawowa. Bari dai in tura masa a invite in gani insha Allah. Bari in gani ko na samu Shehu one more time kuma na hankuri don Allah. Masha Allah mun sake isar da sako zuwa ga Alshawk Imam Burhanuddin Amin a kasa Bauchi State Nigeria shine shehu mu a wannan lokaci da yake muna maulid akan wannan dandali na takali shehu Ibrahim Wani Tizi akan YouTube, TikTok da kuma Facebook din. Wannan dandali sansan tarika ni sansan faida nan zaka ta zuwa kana jin zatuttuka na faida zatuttuka na shafi Ibrahim kawul an yasu radiyallahu anhu danganci da masoyin shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya za ka damu kanka zuwa wani wuri da za ka ji wasu zatuttuka da ranka zai ta bakawa kan ga gidanka ga gidanka da idan ka zo nan baka jin komai sai dai zatuttuka na shafi Ibrahim kawul an yasu radiyallahu anhu danganci da ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sansan page sansan page kakannin shehu Ibrahim wa na tilde na tarika tijaniya na faidu shehu Islam Haji Ibrahim Kaulaniya da muke kawo muku gaggarman malamma hujjoji na cikin faidu shehu Islam Haji Ibrahim Kaulaniya da suke sanar da kai wane ne annabi akan fahimtar shehu Ibrahim Kaulaniya radiyallahu anhu yau muna tare da Imam Al-Sheikh Al-Hajj Malam Burhanuddin a kasa Bauchi yana mana maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a fahimtar shafi Ibrahim Kaulani radiyallahu anhu mai yafi wannan kyau muna alhamdulillah muna alhamdulillah ku muna an kuyi insha Allah shak zai sake dawowa mun samu matsala da technology kamar yadda kuka sa lamari na technology don Allah ku yi sharing one ku sharing na biyo balligu anni walau aya ku isar da manzanci na a duniya san ni ne wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ka danna shi ballugu anni walau ayati ko da mutane dubu ne kaga sadakan da kai kenan ka isar da kalma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka samu lada alhamdulillah mun gode ma Allah mun samu kanmu a cikin wannan wata na Rabiul Awwal kuma na ankuri insha Allah al-Imam Sheikh Burhanuddin Al-Amin a kasa Bauchi Nigeria zai sake shigowa mana ya ci mana gaba da maulidi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar shafu Ibrahim Kaula Iyas radiyallahu anhu insha Allah na kuma sake aika masa sako insha Allah a cikin ikon Allah za mu ganshi a wannan lokaci insha Allah Shaf Burhanuddin zai sake dawowa a wannan lokaci insha Allah Isa bayan Allah mun gode muku ku yi shiyar mutum guda ko da ka shiyar thousand times so thousand nan za ka samu lada thousand insha Allah balligu anni walau aya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiyarin nan yayi kadan na so in ga shiyarin ya kai thousand insha Allah cikin ikon Allah Shah Burhanuddin zai sake zuwa insha Allah ya samu dan matsala kaɗan ne da layin jin nasa insha Allah insha Allah zai zo ya ci gaba da bayani maulidi na annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan wannan dandali takalmi show Ibrahim Wani TV insha Allah bayan Allah kamar yadda nake gargadi nake nasiya a gare ni da nake roƙon Allah ya zama kuma gargadi nasiya a muku duk wanda ke kina wannan lokaci don Allah ina nake roka a yi kokari wannan wata wata ne na zikar Rabi'ul Awwal mun yi sa'a mun samu kanmu a cikin wannan wata ka isar da salati da yawa ko da dubu kowane dare ba ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Allah ke cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala nabiyhi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman a cikin hadisi wa man salla alayya sallatu wahida sallallahu alaihi biha ashara alhamdulillah mai zai ana ka isar da salati mu ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu cikin wannan wata rabe da awal mun gode mun samu kanmu a cikin faidi na sha Islam Aji Ibrahim Kaula an yasu radiyallahu anhu abin da ya bamu shine la ilaha illallah shine soyayya maki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah bawan Allah wannan dandalin kake muridi da talibe dandalin kake ga nan da takalmi shehu Ibrahim Kaula an yasu radiyallahu anhu takalmi shehu Ibrahim wani TV takalmi shehu Ibrahim wani TV akan nan Facebook da YouTube da TikTok. Mai yasa na faɗa haka? Wannan waje ne da zaka zo kana jin zatuttuka sansan na tarikar tijaniya da faida da shawar Ibrahim Kaula Anyas. Za ka ga magagaraman malamomi sha'annai mukaddamai cikin wannan anyan jin namu suna zuwa suna isar mana wane ne Shehu Ibrahim, wane ne Annabi Muhammadu, wane ne Allahu Azza wa Da za ka jin zatuttuka da za ka ta samu kwanciyar hankali zuciyanka na nasuwa insha Allah alhamdulillah shi yasa ina neman ku zana mini na'am mun gode da wannan peji mun gode da wannan peji san san faida san san tarika ku zana ma sha Allah ma alhamdulillah muna godiya da wannan peji takalmi shehu Ibrahim wani TV ina neman in ga ga ku kun cika kuna kallo na in ga mutum guda duk ya rubuta idan ka rubuta kuma sai ka share mun gode da wannan peji takalmin shehu ibrahim wani tv inda muke zuwa muna jin zatuttuka na tarika na faida sansan da malam ma mukaddamai ne na tarika suna zuwa nan suna karantar da mu faida na shehu ibrahim kaulani wane ne shehu ibrahim wane ne annabi wane ne allah sansan tarika sansan faida wannan dandali ku rubuta in gani mun gode ma Allah da wannan waje masha Allah da danwa al-Husain al-Haji wai masha Allah mun gode da wannan waje ga danwa Umar Zakiru wo na'am mun gode da wannan waje alhamdulillah kuna zanawa kuna godewa sai kuna shiye balliguwa ni walau ayanki alhamdulillah alhamdulillah nan za ku ta zuwa kuna jin da tutuka sansan da ya danganci tarika da faida na Sheikh Ibrahim Kaulani radiyallahu anhu Alhamdulillah Umar Zakiru wai muna ziyara Alhamdulillah Umar Zakiru muna maka Alhamdulillah insha Allah malam zai sake dawowa al-Shaykh Imam Malam Burhanuddin zai sake dawowa insha Allah shiyar na yayi kadan ina neman gashi 1000 insha Allah Alhamdulillah Alhamdulillah bari mu kira malam mu gani ko mun same shi insha Allah Masha Allah ga janwa isau mamman ko masha Allah muna ziyara mun gode kwarai ga danwa kuma madadi ba diba sarau mudun wannan gode don Allah mun gaya muku don Allah wanga suna hausawa hausawa baya kuke muna haka kuke sa mu kunya gidan duniya haka wannan kuke sa ni kunya madadi ban sa madadi ban sa riu mudu wannan gode wani wani suna ke ga zuwan Allah in hausawa ya muke muna haka kun zo kakanninmu kun zo kun zuba mu gane kun wuce kun bar mu mun yi kokari kuma mu ma mun yi kokari muna hausa yanzu kun sake zuwa muna kuma da kuma wani hausan da kuka zo kuka zuba muna kuka zuba mu kuka wuce dan Allah ku bar hausan ya dan yi kadan ku dan ƙara wani modernization cikin hausan ku kadan ma wani suna ke ga madadi ba shirin madadi budi bari bari don Allah ka zana mana maji daɗi kawai da ka ce maji daɗi ka gani ne ne madaji balsariu mudu wannan gode don Allah don annabi don aka ji sura ba wa Ibrahim Inyas al-Amin ya ka ji sunan ga kuma wa Ishau Mamman ya ka ga sunan cikin sauti cikin nishaɗi cikin sauƙin karantawa kuma muna haka ma eh ku kamuna suna mai sauki wani abu ɗan kaɗan da zamu mu kira a cikin sauti in ya kaga ɗan wa Umar Zakiru suna mai sauki mai daɗi masha Allah alhamdulillah bayan Allah mun gode insha Allah al-imam zai sake dawowa eh abin yakan faru wani lokacin akanin technology kokari ne na mutum a kokari ne na mutum insha Allah lokacin akan dai samu mushkila kuma muna tare da malam ko gobe ma malam zai sake dawowa insha Allah mu dan ji nashadi a wannan zikir ya dan muna nashadi kadan insha Allah alhamdulillah da wannan nashadi kadan insha Allah mu dan ji wannan nishadi kaɗan insha Allah. alhamdulillah ba inda za ku zauna ku samu wannan sai dai wannan waje na kakannin show Ibrahim Wan TV alhamdulillah mun dan sha faifai kaɗan ga shehunmu hujja ga shehunmu insha Allah ga shehunmu ga shehunmu ya zo ga shehunmu ya zo ga shehunmu ya zo ga shehunmu ya zo a nan wannan lokaci insha Allah hujja na faida shai na hujja na tarika al-shah al-imam Kyau na ji na?
ina jin da takalmin shehu Masha Allah, alhamdulillah ba mu kuma dogon surutu, insha Allah shehu a ci gaba da bada bayani insha Allah, alhamdulillah mun gode kuma mun same ka insha Allah.
to muna neman afuwa a gurin yan uwa sane to ya ci mana an mun yi abubuwa mun tattan da layuka da yawa amma yanzu bidahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kuma zai tafi daidai ana jina kuma ko Wallahi ana jin ka fiye da yadda ka sani shehu.
to masha Allah to shehu radiyallahu ta'ala ne na gaya mana wannan baiti yalan imamin mu'tada yalan yalan imamin mu'tada mata aja mata aja ba jibala la huda mu mushkila kuduma ga yanjali shehu na isharar ne da cewa wancan ayoyi wato gaba ɗaya abin da suke magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shehu nan mun nan in dai kai karatu a gun bayin Allah wallahi a cikin Qur'ani yake da hadisi anan shehu Ibrahim na cewa ya mamaki ya tabbatar da shugaba wanda yake abin ɗaukakawa yayin da ya amsa jibala ba din amsa wanda annabi ya yi nan ba laulahu ba zai shi ba dama mushkila ga matsala ya da goma da ba wanda ya san Allah da uzumi ba ka yin da shi da girman abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi a lokacin annabawa su amsa annabi shi ya fara amsawa annabawa ka je ka duba tafsiri malamai su wajiyawa suka ga ana magana a kan sha'anin manzo Allah sai su rike ganin wai su rike ce to yaushe aka aike shi ba a maka aka aike shi bane a shekarar giwaye wannan shekaru ne irin da Ban minti guda.
na Shehu ya kuri ban minti guda. Alhamdulillah bayin Allah wannan lokaci kuna jin al-shah al-imam gashi kuma hujja na faidu Afwan.
shahul islam Haji Maulana Haji Ibrahim Kaulani ya radiyallahu anhu da tarikan da nake da Abu Abbas Shan Ahmad Tijani. Insha Allah kuna jin shehun mu a kasa Bauchi a Shan Burhanuddin Al-Amin yana muna maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan page ta kalli shi Ibrahim One TV. Shi da kansa yana da page sa akan Facebook da YouTube Malam Burhanuddin Al-Amin mun gode masa da ya karbi gayyatar mu ya zo yake ba mu wanga kyautan ilimi da ba za mu mu biya shi ko da miliyon miliyon ba shi yasa in yanzu ka zo kana jin Ashar Burhanuddin Al-Amin a kasa Bauchi Nigeria yana muna maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fahimtar Sheikh Ibrahim Kaulani radiyallahu anhu al-Sheikh a ci gaba insha Allah
to sabila da haka duk maganganun da suke baya fita daga cikin alkur'ani sai hadisi sai kuma wato ijma'i sai kuma wato sanin Allah irin ta a rufai masana Allah sabila da haka shehu yace ba din annabi ba da muskila ya dawwama yana nuni ne zuwa ga wancan aya ba din qur'ani ne ya faɗa ba da daga ce wasu an yi wata zama kafin wannan zaman duniya sai su ce ƙarya ne idan aka tashi ana musu magana annabi Muhammadu shi Allah ya fara halitta sai ai a maka aka aice shi a shekarar jiwaye sun manta da an yi wata zama fa kafin wannan zaman duniya ai. kuma ayoyin qur'ani da yawa sun tabbatar da haka musamman ayoyi guda biyu wannan aya da Allah ya ce ka tuna lokacin da na riƙe alƙawari ga 'ya'yan adam wa in akhadha rabbuka ka tuna yayin da ubangijin ke ya riƙe alƙawari bin bani adam bin zuhurihim zuriyati ya riƙe alƙawari gare su ta bayan bayan su. alƙawari Allah ya yi da mu akan mun zo duniya shi kadai za mu bauta masa ba za mu bauta wa kowa ba sai shi kadai lokacin da Allah ya yi wannan tambaya ta alamin arwahi ba a wannan duniya ba kuma ba duk Allah ya turo annabi Muhammad da sauran annabawa ba da ba mu ma san an yi wannan zaman ba Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ban zamo ubangiji ku ba to duk gobe dai a lokacin kazu su ne ta amsa suka ce bala haka ne sai ubangiji amma kafirai Allah bai ba shi ko su amsa ba malamai suka ce tun anan aka yi wato aka ware musulmai ba ma'ana wanda zai mutu na musulmi aka ware wanda zai rayu yana musulmi ya mutu yana kafiri akwai aka ware kuma wanda zai rayu yana kafiri ya mutu yana kafiri duk wanda aka zai mutu yana kafiri bai amsa wannan kira ba wannan ba duk qur'ani ne ya gaya mana ba da yanzu shehu tijani ya zo ta an yi wata zama a alamin arwani wata duniya kafin zuwan wannan duniya sai su ce ƙarya ne sannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tabbatar da hadisi ya ce lokacin da aka yi wannan zama da Allah ya ce wannan alƙawari aka amsa sai aka haɗa ƴan adam wuri ɗaya sai Allah ya ce ma fi junan haka hadisi kudusi ya faɗa wanda aka rubuta manzo Allah shi ne wanda ya ya ya ya ya goma to ba dai mutu bai ya ya ya goma ko da ko irin ya bar iyali da ciki shi ya mutu a aiko yaro ko yarinya bata san babanta ba bata ko bai san babansa ba shi ba uban bai san yarsa ba ko bai san ɗansa ba sai ya cire abu da ya iya wanda bai haɗi kowa ba kuma haka zai zo duniya ya rayu ya mutu bai rai aiki kowa ba duk wani iya abu da rayu ya samu aiwa ba zai samu ba da biya da kan alamar alwahi bai halittu bai halittu bai haɗi kowa ba wannan hadisi ya kan hadisi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a ce annabi ke gaya wa mutane idan ana ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to girman darajarsa ya wuce rayuwar wannan duniya wannan duniya duka duka shekarun ta nore da aiko dan adam ne a cikin shekarun ta nore idan kuma aka haɗa da zaman da aljihu suka yi kafin a turo ba mafa da ba da mu shekarun ta nore ka je ka duba malamai ba masana rayuwa ya ka suna cewa an yi wasu halittu duk kafin da ka fice maka ko kafin hijiran annabi isa sai ka tana magana da shekara sai ka tana magana da shekara dubu ɗari takwas ko shekara kimiyyar ce da samfin mun ka karanta irin wannan muzakkira din a jami'a ka tana ce an dawo an yi wasu alutu shekara tun a gagara ta maka bifo hijiran isa da shekara dubu ɗari takwas da shekara kimiyyar ce one point something kaza duk wannan ana maka magana baka musa da ba ce ana maka rayuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama وشعر مزالة فشعره شعر عزيز ورمزه رمز الحديث رمز الحديث للحديث هو في القرب غير بالشيء أنه ما بدل صلى الله عليه وآله وسلم sabila da haka wa wato ba duk abin Muhammad Bashir Ibrahim da ga mushkila ta ga ba dace amsa ba la kai ne din nan ba da annaba ba za su amsa ba da akadabu afradu dijaba'u autadu duk da ba san Allah ba a sauko mu bidai har a sauko ordinary degree da duk haka da abu cikin jirgin kafirci kuma wancan qur'ani ya sake tabbatar da wancan baiti da saurayi yana nuni da wancan ba wancan aya kuma da suratul nisa'i bayan wannan aya da muka kawo da wanda wa ita kadara kuka bin bani adama a cikin a cikin wannan aya da muka kawo a wa ita kadara kuka bin bani adama bin zuhuri cikin wannan suratul ma'ida ita kuma wancan aya na cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wata'ala yana cewa walau la fadlillahi alaikum wa rahmatuhu la kuntum min al-khasirin ba duk falalan Allah ba akan ku da yayi ku musulmai wa rahmatuhu ba dai rahmar sa ba shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duk halitta an zama ta ku ba wanda ya san Allah ballan ta dai idan kaje wancan kuma aya da cikin suratul turi Allah yana ce walau la kullu la alaikum wa rahmatu littaba tu bi shaytan illa qalila ba duk falalan Allah ba da rahman sa ita ba suratul tsayi ne akwai ba suratul turi ba Allah ya ce ga duk abu ce ga duk halitta ce kan dai sai yan kadan wanda ya ce baka nuni da cewa ba duk adam ba ba ba sallallahu alaihi wa sallama laulahu da ba ku shida da matsala ya dinga ba ya tsala cikin duhu kafin sabila da haka wai da maganganu ana magana ana maka maganar rayuwar annabi Muhammadu shi da zaka ji Shehu Ibrahim radiyallahu yana cewa wala hurun wala hurun tawilun kabla tawilin zamani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana da zamani yana da shekaru wala hurun tawilun yana da shekaru ba tsawi sai Allah ne kawai sai ya shekaru sa kabla tawilin zamani tun kafin a kasantar da zamani kafin ba a ce maka zamani an samu awa ko an samu wuri kwana wata shekara an samu minti an samu sakan an samu awa domin wai ne shine suke ba da zamani to tun kafin wa'annan ma'ana babu tun kafin wannan duniya tun ba rana babu wata abin da ne da tabbatar maka da cewa shi rayuwar Allah Muhammadin ana magana gaba da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bauta wa Allah shekaru tili shekaru ba sai duk ba kowa ba kowa ba komai kaje ka zaki duba ayatin da Allah subhanahu wataala yake ce wa idza kadana bisaqa dalila lama atina ku fi kitabi wa ibati majaaku rasul musaddiqu lima ba'aku la tu'minu bihi wa la tansuruhu qala aqarrtu wa atantum ala zalikum isri qala aqarrna qala fashhadu wa ana ma'akum bi shahid Allah subhanahu wataala yake ce lokacin da Allah yayi alƙawari da addabawa lokacin da aka yi wannan alƙawari da aka ba ai ba wannan duniyar bane ba a wannan duniyar bane a alim arwani wata duniya ne wadda zallar ruhi ne babu shi wani da ka zira dinar da shi da nisa kawai Allah ya ce ka tuna lokacin da muka yi alƙawari da annabawa al-nisa alƙawari ne wanda yake hada da rantsuwa kamar yanzu takalmi shehu kai ne ka yi rantsuwa ka kuma yi alƙawari ka ga mun ke abu guda biyu kenan shi ne nisa Allah ya karɓa a gurin annabawa cewa idan ta turo annabi da wani cikin tarihi da nabi da misakahu lama ake na ku bin kitabi wa hikmatin Allah ya ce yayin da muka ba ku littafi muka ba ku hikima shine annabci sun ba ja aku rasulun sannan kuna cikin kira sai wani irin manzo ya zo muku la tu'minun da bihi wa la tansurunnahu da ku imani da shi da ku taimake shi Allah ya ce da su irin da dole sun tuna kalu a karna a suka ce kawai kware kuwa daji imani da shi da mu ce bace
Allahu akbar Allah ya ce a karan
wato Alaihi wasallam.
kafin mu bayyanu a duniya kenan ko sosai sai kafin ku zo wannan duniya Allahu akbar ake an daura da annabawa akbar Allahu akbar shi Allah ya ce da ku ce bace shi shi da kaji malamin ta ce duk wani annabi duk wani annabi da ya wuka fita cikin kira da aikuwa da Muhammadu to alƙawari yayi wa Allah yayi rantsuwa zai bar littafinsa zai bar kiransa ya ce wa jama'a su duka so su ba da Muhammadu in ba mu ko da annabi da ai Allah mun gode Sheikh Burhan mun gode Sheikh Burhan mun gode Da ga mun ciwo.
Islam Da ga mun ciwo.
Sayyidul Islam Maulana Allah, da ga mun ciwo.
Ya Da ga Imam mun ciwo.
Ya Imam Ya Imam Malam Burhan wanda ma kawai ma ta babu ma ai ya ishe mu babu da miliyan da Allah.
babu maka Allah A- abubuwan da ga mun ciwo. Eh, Malam abin da ga Burhan mun ciwo.
Imam Burhan Hajji Burhan Khalidin Faida ya bayyana muna hujja annabi ma kafin ma sallallahu alaihi wa sallam kwarai kafin mu zo wannan duniya da ji alaka Allah ya ce Allah ya ce a karar su ba inda za ku ji wannan sai dai wannan dandali takalmi shehu
rabbi ya dala mun gode shehu lalle shi Allah ya ce ku ci gaba shehu Allah ya Allah ya ce a karar su kun yi firici kun tabbatar da haka wa akantum kun yi riko ala dalikun sifiri akan wata alƙawari ko kalu a karara sai annabawa suka ce mun tabbata mun ji firici in dai aka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna cikin kira da mu bar kiran da mu da jama'a mu duka da mu taraka mu bi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce sai Allah ya ce malaiku fashal to ku zamo shaida akan abin da muke da shaida Allah ya san annabawa ba su ta malko amma Allah ya ce malaiku zamo shaida fashal sannan Allah ya ce wa ana ba ku bi da shaidi ina tare da ku daga cikin masu shaida ga alƙawarin da kamu sai da Aliyu karramallahu wajahu ya da fassara mana wannan aya ya fito da maganar fili ya ce duk wani annabi ba a turo shi ba face san da ya rantsuwa da alƙawari a gaban Allah cewa in yana cikin kira aka turo annabi Muhammadu zai bar kiran sai ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wannan kororo daraja ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da ka ji wani basalace zai fassara wannan aya sai da ce bari ji ne mana sai ya ce wai wasu malamai sun ce a lokacin da ya turo annabi ne Allah ya tara annabawan yace wasu malamai sun ce a wannan duniyar ne wasu malamai kuma sun ce a'a a wani wuri ne wanda Allah ne ko ya san wuri muka ce to ko ma dai menene yana gwada maka annabcin ba a ba su ba shi ne shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a cikin diwani yake cewa bihina na kullul anbiya imanalahu yace da annabi Muhammad ne dukkan annabawa suka samu abin da aka ba su da baiwa kuma yake ce fa ayi jadi rusuli ayi Muhammad فبدوه إليه كل شأن بعضه شوف رأيك الله تعالى yace yace kabila da haka yace ayoyi da mu'jiza da abun da duk aka ba wa annabawa an ba su ne da annabi Muhammad ne fa ayi da yi rusul ayi Muhammad amma yake to sunan suna ta wani fadan wani maganganu da shauran su ga Qur'ani yana cewa ka tuna wani da maganganu alƙawari da annabawa sai da ne ce duk wani annabi san da alƙawari ne rantsuwa in annabi Muhammad ya zo da shi duk da aka ba shi annabci shi yasa wata rana aka ce sayyidina umaru ya yi tafiya sai ya je samo wasu takardu da attaura shi ya lissafin a san musa sai ya zo yana karantawa ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shi yana ganin burgewa ne yazo yana karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta masa a ce manzo Allah gaba ɗaya baya shi daɗin wannan magana abinda a illa umar yake karantawa sai sahabbai suka fa gane haka a fuskar manzo Allah suka ce masa ya umaru ka gane ko abin da yake fuskar manzo Allah kamar ba abin da kake karantawa na tauran nan baya jin daɗin su ba idan wani ya fahimci haka sai bar karantawa sai dai mu abuwa gurin annabi manzo Allah ya buɗe baki sai ya ce law kana musa hayya ba wasahu illa an yattabi'an yace annabi yace da annabi musa na da rai babu abin da ya zama halar gare shi sai dai in ko bai ba annabi Muhammad ba karban annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam idan aka wanda yake guda maka kololon darajar manzo Allah ba babu kudin bayan lude yi mai malam bahaushe ba ma irin ku gaba gari ba an dabbawo ba duk abin da Allah ya ba su an ba su yana da Muhammadu ne fa ai jami'u rusuli ai Muhammadu dukkan ayoyi na mu'jiza da addabawa ayoyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa bidu ilayhi daga gare shi ne ko zuwa gare shi ke kawa kulli sha'ani dukkan wani sha'ani mu amma ba wanda ake gabawa da ya alaka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi yasa ka ce wai ce lan yadda kai ne kanki fi kanki wal kulli ba wanda ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin halittarsa da dabiyoyinsa su wal ilahi ai sai ubangiji halitta shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sai Allah ma ubangiji gaskiya shi ne ko ya san sallallahu alaihi wasallam laula al hadith al murtada ba duk addabi masoyi Allah da abin da ba to ba dila da ba a samu baza murtala dire ne ba da aika da shi ba ba duk annabi Muhammadu ba to da ba a samu wani amfani da ya aika da shi a duniya da dukiya ba ta da amfani ba duk albarkan manzon Allah ba da mulki ba ta da amfani ba duk albarkan manzon Allah ba da ilimi ba ya da amfani ba duk albarkan manzon Allah ba da hankali ba ya da amfani da babba bai san girman wato karami bai san girman babba ba da babba bai san haƙƙin karami ba da rayuwa kawai ake yi cikin dabbaci rayuwa ne cikin dabbobi rayuwar dabbobi ake kamar yadda Qur'ani ya ce ulaika kan al'ani bal alal kamar kafirai duniya kafirai da Allah ya same su kamar dabbobi da Allah ke kai bari ma sun fi dabbobi mudun rayuwa wa dinu allazir sala ba din Allah Muhammad ba ya ba a samu addinin sa wanda wanda addinin da ilahu ubangijin sa irdala yake da shi fil adal fil adal ba din Allah Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina da haka tunda Allah ta da yake faɗa a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yake cewa wato an turo annabi ne ayar farko da muka faɗa wato wadiru wa ta'ziruhu domin a daraja shi domin a girmama shi sallallahu alaihi wasallama to girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wa'inda mutane suna ce ai ba ku fi sahabban manzon Allah ba da yasa ba su maulidi to ai sahabbai abin da suka yi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da mu da muka rada mun rayu da shi ba za mu yi abin da suka yi ba wallahi domin su rayu da suka bayar mun da ce a gurin maulidi dukiya muke kashewa to su rayu da suka bayar dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je ka duba me ya faru a Uhud me ya faru a Uhud ka je ka duba sa'adu ibn abi waqas wannan sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa mun sani yaki udu an ta mutanen barka quraishawa suka dauko dan su dauka akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fada da aka kashe musu manyan kafa manyan gari mutum saba'in sai suka dauko fansa dan su dauki fansa da suka ɗibo rundunar yaƙi sun suka ɗauko mutum dubu dubu uku suka zo da rundunar yaƙi. Amma sahabbai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da sahabbai na gaskiya banda munafikai, an ce sahabbai mutum ɗari bakwai an daɗe fitar su sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma an haɗa har da wanda ake kakka imanin an ce mutum dubu ne. To amma mutum dubu an ce one over three daga ciki sun gudu ɗaya bisa uku sun gudu suka banta da mutum ɗari bakwai ba ba su kai ba kenan. kuma mutum ɗari bakwai ɗin nan an ce duka duka masu rigar yaƙi a ciki masu sinke ke na rigar yaƙi mutum ɗari ne amma su kafiran makka da suka fito ƙuraitawa mutum dubu uku da masu silke ba a cikin su kace abin a shimce a wannan zamani shi da ake cikin bullet proof mutum ɗari bakwai ne adadin safai sun su ne masu bullet proof wanda ko an harbe su ba ta kamawa ko an sa ta gudu ba ta kamawa amma safai duka mutum ɗari ne masu doki kuma a cikin safai abin mamaki mutum biyu ne suke da doki amma kurai shawa wa'ita da suka fito bayan su dubu uku masu silke ɗari bakwai masu bullet proof kenan a za a rigar zamani a yau ba su dawa kai wajen mutum dubu biyu ne suke kan doki amma ta bai doki mutum biyu ne ai mutum dubu biyu su kuma mutum biyu ne suke da doki ba san kuma kuma duka wa'innan kafirai mutum dubu uku kowa da takwas daga kowa a cikin sa amma ta habbai duka duka an ce masu takwas ba su ta mutum saba'in ba suka ba da rayukan da jinin su don kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka zo umu aka zo aka rinta ɗaya ki sahabbai ba su gudu ba aka rinta ɗaya aka rinta ɗaya akwai wani sahabi da ake kira wato a ana kiransa abu bijan abu bijana annabi ya ɗauki takobi ya bayar ya ce wane ne ke rike mun wannan takobi da ba da hakinta sahabbai duka suka yi annabi da ya sake mai da kawo suka kawo hannu sai abu da na yin zaɗa gasu annabi ba shi wannan takobi yadda za ka ba ta hankin da yake ne da aka fara yaƙi da abu bijana aka ce duk sahabu da ya karo da shi idan ya sharɓa masa takobi sai ya raba shi biyu kamar yadda ne ya karrace shi yanka an dare abin da takkuba suka karye hannun da takkuba bakwai ne suka karye hannun tsabar tara to ta'addubu da ajiwa kasi da aka dinga harbin sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama wuri yayi wuri aka samu hazima safai suka karya ba na aka samu karyewar yaki a gurin safai sa'ad ibn abi waqas annabi da cikin yaki ya annabi sun da yaki da kansa sai ya fada a cikin yaki a kesu kuran shan sun zo filin yakin sun fito da rijiya sun rufe sun zuba kasa sun sa wani abu kamar misali a ce sun sa kafin ko da dubatsun makasa wanda idan mutum bai nauyi ya hankuru ko shi da doki sa zai iya burbawa. Kafin ya fito kuma baki zai iya masa illa. To cikin wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sai ramu. Sa'adu bin Abi Waqas da ya zo ki fa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da shi da sayyidina Ali aka ce da aka dinga har bayan sa'ad ya ci fa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai kai kafirai gaba ɗaya gewaye tsakanin tara da suka a bayansa sanda aka samu tara da suka a bayansa wajen guda dubu dubu ba bai daga annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu ta ji bila da lokaci lokacin da ya samu har ya tsugo annabi sallallahu alaihi wasallam har sahabbai suka dawo aka kora kafirai bayan an gama yaki aka ce bayan da sanda ta zama kamar bayan ɗeguwa Allah kowane kifiya aka zo da a cire a bayansa kifiyar da mun san kifiya ba wani abu ne mai tsini wanda aka masa kunnuwa guda biyu idan tsini ke da kunnuwa ke ya tashi idan an zo fitowa ya a farko naman a ciro din ya ta karbu in dai nama ne kuma cewa ne don an zo ya a farko sai dai fito da nama kuci ya ya go nama kuci an ce bayan ta kamar beguwa ya zo tsara da tuka malaman tarihi suka ce an samu sama da dubu a bayansa amma bai daga annabi Muhammadu ba har sai makabai ka dawo. Ta duku da ajiwa kasu, a duku da ajiwa kasu ce wannan jarumta.
Ina ce ba a taɓa ji.
Ina kuke ku zo ku ji tarihin sahabai. Ina kuke ku zo ku ji tarihin sahabai. A bakin shehunmu, malaminmu, limaminmu.
Afuwa. Allah ya kashe shi.
Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Takalmin shehu da aka zo ana cire masa wannan kifiya a bayansa. Duk kifiya ɗayan an cire. Sai manzo Allah ya ce masa fida ka abi wa ummi. Dan iya ba da mahaifiyana da mahaifina a kan ka sa'adu. Ba na da su biya ya ce da shi.
Mun A ce biya ya ce da shi ya ce masa dan iya ba da mahaifina da mahaifina a kan ka.
Amin na Bauchi Najeriya mun Sayyidina Aliyu karamallahu wajahu inna aliyu karramallahu wajahu yace ba ku taba jin annabi ya ce wani zai ba da mahaifinsa da mahaifiyarsa a kansa bai yasa adi dan abi waqas
Shehu Burhan mun gode
haka annabi ya dinga masa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar talhat bin ubaidillah talhat bin ubaidillah wani da annabi aka turo shi a gurin arab da sayyidina ali ya jawo shi aka zo aka dago shi annabi ya ji sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hawo dutse ya hawo dutse sai annabi ya hawo dutsen da ya kira sai ya zamu talha bin ubaidillah shi ya yi goho annabi ya taka bayan sa ya hawo dutsen yana hawa dutsen wani sahabi wani kafiri a kera ba dutsen da ya kawo tara talha haka ya ya kai masa rumba ya rubuta takwabin haka ta tsara hannunsa sadda ke yake masa jijiyoyin hannun hannun ake rayu hannunsa a shege dan hadisin ubaidillah ya gumbaci da takobin da taba manzon Allah gare shi ya mutu a kan tsara da aka kawo da a taba da a taba manzon Allah ya bi ka hannunsa ake rayu hannunsa da dama ba ta aiki jijiyoyin hannun su yanke sun nade haka hannun ta nade ta zama mai kambale shagiliya kamar inda ta sha sabira ta tsara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mace mace da ake kiranta abu ana kiran wanda uku amara ana kiran ta uku amara mace ce akwai wani kafiri kafiri da ake kiran ta ibnu kubiya ibnu kubiya yayi ta dace musulunci a a a uhud shi ya kace shi ya kace wannan a sahabu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake son sa wanda akan annabi ya watsar da mahaifiyarsa da mahaifiyarsa dan gata ne shi ya ke kira mus'ab bin ubayr mus'ab bin ubayr dan gata ne aka ce uwarsa dukiya take mahaifinsa dukiya yake amma ya bar makka da madina a ya bar makka domin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koma madina yake kira annabi shi ya fara ko kula ce ya koya mutanen madina karatun qur'ani kafin annabi ya kira a udu wanda ibnu kumtiya shi yake ce ya masa wani wawan tara bashimun abin ubayr yayi shahada ita wanda mata kuma amara kace wallahi lokacin da nayi wani tara da dirkama ubin kubbi'a muka dinga fada da shi ba sai ba ta dinga fada da shi ta dinga fada da shi tace duk inda na kai masa tsara sai jira ki karfe a ce tace wato silke sa cikin silke kan silke duk inda ta kai masa mace ne ba take fada da jari wanda irin ku a yau guduwa masa daki mace ne ana kiranta ummu abbara kuma tace ta fara zuwa filin uhu yadda tunda safiya da je filin uhu da je da ruwa da abin sha da banke da gudurin abinci yadda ta mutu kafin manzala tace daga ga wuri yayi wuri ban lokacin da nake da yaki mace ne fa wai ka ji mutane suna ta wai soyayya da wai ban so kafin manzan Allah ba shi ya mutu maulidi ba su da kama da ransu akan annabi Muhammadu da aka je udin da aka yi wata irin kurban yaki kuma sa'adin da aka ce fitna shekara goma sha bakwai ya musulunci ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun zama makka kuma ya zo ya zo uhud jami'in wannan da da aka ce har annabiyar sallallahu alaihi wasallam idan ana hira ana hira jarintan yaki sai ya ce musafai ina kuke ranar uhud sai ya ce ina kuke ranar uhud kuka bar sa'ad ya tsaya yi ba da komai za ta take kare a ce in ya faɗi wannan maganar Khalid bin Walid lokacin bai musulunta ba amma in yake irin yadda ta take cikin dina ba ba ta an ce sai sa sai Khalid bin Walid ya yi kuka yace wallahi ba ni komai wa musulunci ba an kuma ka ji irin ya kokin ne in ka ji irin sarakuna da ya karya Khalid bin Walid Allah ya ba mu iko da mu zo shafin da mu karanta ni wani karatu sunan da ta samu
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا da aka إمام kai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi da jira da haka da aka gaba Uhud aka koma gida ko ce maka eh an koma gida an ce an yaki Uhud ne ranar Asabar kwana daya da aka gwamza aka gwamza aka mutanen Quraysh su gudu su Abu Sufyan kafin ya musulunta annabi ya koma Madina su kuma suka dauki hanyar Makka sai aka labari ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai ga Qurayshawa sun sake shiri da su dawo wani abu ba baki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu sake fita mu je mu tsaye su addaba ta ce ta yi ta yi izini ba duk wanda jiya ba a je an yaki shi ba to annabi bai masa izinin aje ba ya fita yaki ba kaga ba wani sabon sojoji za a zuwa ba sojojin dai da aka ja ka musu raunuka an ta cikin zafai akwai wanda yake da kare a kusa a jikinsa haka iyalan da za su ɗauke shi su rafa shi a kan doki akwai mai kare a jiki akwai mai raunuka a cikin zaki akwai mai rauni da ya kasa a minka a cikin fat a cikin a ƙarƙarin da yake aka masa tsara ko duk cikin su gina na annabi ya ce su za a koma dan Allah ta kalmi shi ka duba ba wanda ya ta hannuci a mutane kira ta hannuci da jikiri kowa yake tab an wada adam mun ji mun bi wallahi rasulullahi ya kamta kuma ya kuka akwai wani sahabi da ake kira aka ce wasu sahabbai guda biyu dan uwa ne suna cikin bani wadani as'al aka ce wanda mutane ke cin bani ash'ar illar abin da wannan zaji yake ba da labari yake ni da dan uwana an mana rauni a uhudu raunuka ne su duka cikin yake ko da iya ba su ne jirgin ne su yace amma da annabi yace wa ta gari an yi uhudu ranar asabar ran lahi annabi yace a sake fita da yamma yace wallahi wani sai ya tsora ta abinci wani ba goyon zaki yace ni da dan uwana mun fara ba na rike tafiya ba muka ji annabi ya fita muka ce abu amma da uzi yace daga baya muka ga dubban ku da mafi hira shi lalle yace suka ce biye rayuwar mu dai annabi ya ya ki muna rayi ko da lalle biye muku da yace sun fara tafiya suna tafiya su fadi yace to dan uwan ya ji su rauni yace karshe goyen dan uwan sa ne yace goyen sa yace mu tafi mu fadi mu tafi mu fadi cikin raunuka yace ba ku kama yadda sabon ke ba sai muka ci sanarwa an ce annabi ya ce a dawo yace dole aka muka ji dan Allah dan annabi ta kalli shi mu muna kira ajihun mu ne mu bayar da kuɗi to su fa sahabbai rayukan suke ba wa akan annabi Muhammad da aka koma gida aka koma Madina a ranar ran asabar din kenan kafin wannan fita da aka tashi mata suka fito da ma an tafiya da daga yaki matan sabai suka fito suna karyan sabai rundunar bataliya ta fito da gaba a cikin aka fara tafiyar ina labarin mata suka tambayi labarin mazajen sun yi shahada ko kuma suna da rai wasu su ba su labari aka ce wata mata an kashe baban ta ce alhamdulillah Allah ya ji kansa an kashe miji ta ce Allah ya ji kansa an kashe yayin ta ce an kashe ɗanin aka ce ta ce ina annabi Muhammad aka ce annabi na baya na zuwa sallallahu alaihi wasallam ku gada mu sai ku gada mu annabi Muhammad da ta gaban zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kana cikin lafiya tace annabi ya sake ne mai mata an kaje babanta an kaje mijin ta tace wallahi kullu musibati ba'da kajal duk wani masifa sai ba kai ya samu ya rasulullahi to wallahi ne sauki ne ba komai bane dan mijina ya mutu dan babana ya mutu dan bana ya mutu tun kai kana lafiya ya rasu Allah wannan ba kawai ba duba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى أكدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا شيخ برهان الدين يا إمام برهان الدين يا هادي الشيخ برهان الدين الأمين في بوشي ستايت نيجيريا الحمد لله جزاكم الله خير يا شيخ جزاكم الله خيرا يا شيخ من قول القرآن من قول القرآن من جدك من تيا من فدا ولا فهموا أبارك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لو بامو يبينك بامو يبينك بامو يبينك لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أول تاجر مسجد أول تاجر مسجد ai duk abin da muka yi cikin himman ka ne za ka yi kyau cikin himman ka ne sabila da haka maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala da aka ji yana musu maganganu yana cewa walau kuntu na alalin alilin la tammali muradi wa illa fastajitul mala'iku shi Ibrahim ya ce da na zamo takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da burina ya gimta muna ce falaula huda Allah ya ci bila hadasi fa hayyu bi ghairi mustafal bari bari ubila yana ce wallahi ba duk annabi Muhammadu ba da ban da da rayuwa na ba ko da kitta wani ba duk annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da da ka soyayya da safin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan kana so ka bi irin ta to ka ji irin soyayyar da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya dibi ya'yansa suke dinga samun Muhammadu Muhammadu wani Muhammadu wani Muhammadu wani a misira da ɗan jarida ya ce shi ya ce to kai duk sunan ƴaƴanka Muhammadu ya je laƙabi ne yake bambanta su me yasa ya ce tafiya da ba da masoyin da ya ci da Allah bai wani ƴaƴa dubu Shubrahim ko wallahi ba dan ambaci wani da wani suwara ba in ba sunan annabi Muhammadu ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da ya ce yana cewa yana cewa uhibbuka ma damat hayati wa in wa ila kuraji baka alhubi inji wala ji wala shubra yana ki ina san ka ya rasulullahi mutukan ina da rai ina san ka ya rasulullahi wa ina bu ko na mutu ba ina san ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma kuraji baka alhubi ina kaunar Allah ya dawwabar mun da san ka a guri na wala ji wala kar Allah ya canja mu irin wannan soyayya da nake maka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashwa al-jila wa al-jila hatta ya ta'ala rahmatullahi wa barakatuh ومن يراني في الجنات الخلد لا بختاني جويك إذ عني خليفة في جاني معزة سيد الأدنان يا شيخ برهان يا إمام برهان za ku samu wannan sai dai wannan daddali takalmi sun Ibrahim Wan TV. Shehu Burhan, Imam Burhan, Wato, ci gaba da bayani Shehu.
Wato Shehu Ibrahim Rajallah ta alamu idan kana so ka ga soyayyar da sabon manzo Allah suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ka ga rayuwar shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana ce murada hadis muradi hadis bagirati murada hadis bagirati yana ne wani baiti yana cewa abun neman bukatan alhazai da muka je aikin haji da su yace shi Ibrahim yace muradu sai na ga jizamu wa azwajin min al-huri walhawar na ce na ga duk damuwarsu duk da aka je ana addu'a sai na ga masu aikin hajjin nan muradi jami'in bai ai muradi hajjin bakira da jami'in yace gaba daya muradi abun neman alhadai da muka je aiki tare da su ga baki ɗayan su yace sai na ga muradi abun da ke nema jihad yace aljanna ko suke da roƙon shi shawara Allah ya ba su jihad wa azwaji min al-huri sai suna ta roƙon a ba su matayen huri matayen aljanna wani kawai yace a ba su wato hajimai a ba su dukiya su gina gidan gadi su gina masu a ba su security da masu hidiman gida da direbobi da suwaye yace to mu hajji a rake a ra'ahu Muhammad. Shi Ibrahim yace ni damuwa na in ji wani abu wanda annabi Muhammad ya taba ganin wannan abu yace ni shi ne bukata na kawai. Shi ne abin da sabon manzon Allah suke wa annabi Muhammad. shawara ki shi ba aljanna ne ga masa ba guri ne ba ba dukiya ba in ga wani abu koyi wanda idan manzo Allah ya taba kallon wannan abu wa hadzi arashi arahu ma fa in ga wani abu wanda idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba kallon wannan abu sallallahu alaihi wasallam da biya daka a takalmi shi ina ganin a nan dan daka ta amma karatun mu daga bada mu dora mu yadda sahabi zai mu amma yana cewa sahabbai in kuka bari wani abu ya samu annabi Muhammad wallahi ba ku tuzuki a gurin Allah ma wai mutanen mu ga zuwa kana cewa wai ana san annabi Muhammad yayi yawa idan so ya kike mu ba ci ba kowa ne ba kike cikin zuciyar ka su fa rayuka suke ba wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan alaka a ka kalmi shi Allah ya kara fatahi Allah ya saka da alkhairi wannan maulidin da dai kidan abun maulidin ya zo cikin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu sai ya buɗe layi don da tambaya mu amsa sai kuma mu yi addu'a da mu sabu kuma ranar da da mu sake aurewa mu sake karatu Allah ya yarda Masha Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, bayan Allah mun sanar da ku, ba ku da wani fai sai je wani TV. Me kuka dandana, me kuka gani, kun dandana wani abu kankani a bakin limaminmu, shehunmu na faidu Islam, hujja na faidar Islam, hujja na tariƙar Islam, al-Shah العظيم ان شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله mun gode Sheikh Burhan Sheikh Burhan babu ya biyanka bayan Allah ga ku da dama kun cinka kuna cikin Qur'anul Aziz kuna son ya sake dawowa ko ba ku so ina neman gayyar zai zo ya ci gaba da wannan zama mata Allahu akbar shehu mun gode bayan Allah shehu ko a dogara muku namba duk wanda zai kira ga namban nan shehu ya ba ku lokaci da dama ku da kanku kun sai ke sa wanda zai kira ga namban nan zan zan pin 929 433 9906 kafin ma bibiya ma ga wani ma na kira Salamu alaik. Salamu alaik. Oh, ga wani ma wa Umar Umar Faruk na Sheikh Quran. Allahu Akbar. Bawan Allah, Sheikh Quran na cin ka mai kake da shi a wannan lokaci. Ga namban kuma na fi wanda ke son ya kira ya kira. Sheikh Burhan suna ga wanga masoyi ne. Sunan ka ma kana ji.
babban bawan Allah sai dai malam a takalmi yau in ji maula ya kyau burhan ya ce modi ba ko so yau ne ni na taba jin suna ma.
Eh masha Allah mun gode kwarai Allah ko ya sa zama takalmi. Yana yana ji yana ji kyau na ji kyau amma bari maka wani gulma yanzu nan dalilan duban shehu a shef a zan suna sunan shi ko wane ne wannan nake takalmin shehu ne wa'a takalmin shehu to Allah sa ni in zama kuran in zama kuran wannan takalmi cikin wai to Allah
daga min jiru Ai mutane ba sa ganewa amma ya abun gashi a fili yake to ne alhamdulillah na yi hali. Kuma gaskiya karatu kuma ma so ya tsaya haka ba su da ya to yau ya ba shi wahala amma gaskiya karatu ya yi daɗi sosai. Allah ya saka mu da alheri.
amin amin ya mun gode rabu ya rabu shehu Mun gode wallahi, sai.
ko ko ko Allah saka maka da alheri da bai so ma karatu ya a daina wani haka ba insha Allah shi da ya so ma ci gaba ko da dai ka samu problem da network amma duk da shi ka masa to yayyan shehu Ibrahim kenan ban ba shi da ba ban ba shi sile ba ban ba Sheikh Burhan sile ba ban ba shi komai ba ban ba Ah, shi takalmin shehu, komai ba takalmin shehu, kawo me kenan.
zan ba Sheikh Burhan me nike da shi annabi ku gaya wa mutane waye shi Ibrahim Allah ya ku kai iya haka ka dukan doki ba Lady- ba Sheikh Burhan Eh.
ko ya zo Kuma ya ce- zo ya zama. ai ba mu ya mun biya shi Eh.
ba sai di malam Umar kuma muna wannan sai di malam Umar lallai yana da kokari yayi sai di ina Libya da abokin sa sai di Mahmusa
Masha karfin Allah.
kuwa mun gode ga kuma kira na zuwa ga kira na zuwa masha Allah alhamdulillah wane ne wannan da kake kira da sunanka wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
Na tsara da shi yau mun daga kasar Libya.
Oh Allah a'a masoyi malami kyau to ga kana ji ka ga ga ga shehu mu da kanka shehu Harun Amin a kasa bauchi Nigeria muke godiya muke godiya muke godiya muke gaskiya ke mun gode mun gode Allah Allah Allah Allah Allah Allah
kora da zai dawowa ya kasa ba mu irin wannan tarihi mai daɗi Ah.
ya kwantar da zuciya Allah ƙara danƙon
Allah mun gode mun mun gode gode malam Najib alhamdulillah ya muna ziyara Masha Allah, Alkaz Burhan bin Amina ka sabo ki Najeriya ka ji mudubinka a kasa Libya. Me kake da shi da za ka gani shi?
Eh, wane ne yake magana daga Libya?
Eh, ya kuri kyauna ne mai san sunanka kuma sunanka.
Sunana Aisha Muhammad.
To, mun gode, mun gode Allah ya saka Aisha mu.
Mun gode ma sosai ma da Allah ya saka da alkhairi. Allah Amin Allah ya kara mana san amin. Amin. Allah.
ya tsara kwakwalwa, Allah ya tsara ganin basira.
Amin, amin mun gode, mun gode.
Masha Allah, mun mun gode don wa, mun gode. Kiran na kaiwa, kiran na kaiwa insha Allah. Mun gode. Mm, Insha Allah. Yan Libya da yan Najeriya suna suna yan Libya da yan Najeriya fa suna kawo wajen soyayya shehu fa.
Eh, Eh, barka ka dai a Sheikh Burhanuddin Amina a kasa Bauchi Nigeria State ka harrata mana waje sunanka da inda kake kira shehu na jin kan sha Allah.
Sunana Ibrahim Ilyas Al-Amin, Malam Goje gidan Malam Goje Bauchi State.
Masha Allah shehu na jin kan bismillah.
Eh, muna godiya Allah ya ƙara wa shirin lafiya da zai kwana kai mata da shirin Allah ya taimake ka.
Amin ya amin.
rabi.
Ya, Mun gode Ibrahim ya.
Ya yi daɗi sosai, ya yi daɗi muna godiya Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara kusanci.
Amin, amin, amin, amin, amin, amin. To, mun gode. Ya ci. Allah ya kara kuɗi.
Yauwa, wani yau da Allah ya saka da alheri.
Amin ya rabi, amin ya rabi, amin ya rabi. Wallahi shehu ya masa ya masa addu'a insha Allah. Mun gode gwara mun gode wai wai wai kiran na ta yawa kiran na ta shigowa dai zai karewa. Gwara mu duba ko mun samu one two da biyu kawai ya so wani aka ba wa Allah ga ya kira ya je off bari in kira shi ba su gani ko na same shi wani masoyi sosai eh insha Allah Allah san same shi insha Allah alhamdulillah ya so kira ko dai ko biyu sai shehu ya je ya huta insha Allah masha Allah malam Ibrahim Isa Suleiman insha Allah shehu na jinka kaman shehu ya freeze kadan hogan kaman shehu ya freeze kadan a a network kuma eh to bismillah dai ana jinka malam Is- malam Ibrahim Isa a kasa Kano bismillah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
ami wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
A takalmin shehu da babban shek malami shek Burhanuddin ina muku fatan alheri.
muna amsawa insha Allah a a a ga ga shehu ya je off layi kuma ya kawo matsala amma bismillah ya jika ya jika insha Allah
To ina lallai karatu alhamdulillah karatu ya yi daɗi sosai. Karatu kuma ya sa ma mun rasa inda za mu sa kan musali da farin ciki. Ina tuna wani baiti na Shek Osiri da yake cewa salli ya rabbi summa salli ala man huwa lil khalqi rahmatan wa shafa'u lokacin da yake ba da tarihi na haka nake ta jin baitocin shek mahafud usuri suna wato baburan da shi saboda duk mutumin da yake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yaji wannan ya kuri a hold on hold on hold on a second alifat Qur'an a na da dan wani dan wani kuma masoyi malam Ibrahim Isa a Suleiman a kasa Kano insha Allah Okay.
shehu ya sake dawowa yana jinka
Da alhamdulillah. Na na gode mana Ibrahim. Amin, amin saboda amin.
Allah ya kuma ci ko soyayyar annabi sai ajabi
Amin, amin, amin.
babu shakka wato idan ka zo Ina saba. Ban sa da ba, ban Eh, sa da yi magana yi magana shehu na jinka a dai ita Ina ji.
wannan shehu ya kamata ya huta
wato idan ka wallahi da kai ba ba na ce wallahi ina ma
to haka ka yi ka rasa sa sai ka rasa sanin ina za ka sa shi a cikin gaskiya gaskiya haka
to abun ya wuce nan sabida haka gaskiya lokacin da shi yake magana akan galibin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke sai ce imanin da suri kan ya rabbi summa salli ala man huwa lil kalkiraham fatan washkafa'u akwai wani baiti da wani shehin malami ne yake cewa alaika yabna din wal imama faidan sunan nafatu wal tijana sallah عليه الله نبي قابضا كل العنان بقوله نوارا yake cewa an mawulil muktaru a azamu katimin an biya wa rahmatin rahmana amman ata lil alamina mubashiran wa mudawiyan lil kawni wal insana sai da ne mun tafi bazan yi su da fatara ba amma ba mu shakka mun ji dadin kara muna fatan Allah gode Allah ubangiji amin mun gode sai ji malaka Isa Allah ya sa sallallahu alaihi wasallam mun gode mun gode lafiya
ba mu da abin da ba mu biya ka sai dai addu'a Allah ubangiji ya sauke ka baya wassalamu alaikum wa rahmatullahi amin mun gode cikin karfafa cikin karfafawa
alhamdulillah mun gode kwarai malam ibrahim isa suleiman a kasa kano insha allah yau yau na ga ya kamata mu ma mu maka adalci ka samu ka huta sai ka in an muna addu'a sai ka samu ka je wallahi zaman dai 128% insha allah amma muna kuma roƙon yau mun sake kuma da ya karka yau a muna abubuwan a zo kuma ba don mu don mu soyayya da aka shiga wannan lokacin da takalmin kyau takalmin kyau kuna jin alshan burhan al'amir a kasa bauchi nigeria ya zo ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam a fahimtar shahu ibrahim kaula ya zarajiyar nau'adu shi da kansa kuma yana da pejin kanshi malam burhan amin malam burhan amin za ka ganta yana karatu tuka da dama da yawa ka je wannan page ka ji shi ka taru cikin ilimi ka kuma shi ya ka gai kuma a masa sha yau go da maka kwarai wannan waje da so ta kalle shi eh eh to mun gode mu ma ta kalle shi Allah ya waita mana irin ku Allah ya ji kai kiyaye da magabata albarka annabi Allah ya samu gama lafiya albarkan takalmi shehu ibrahim kuma da ya taka da mu da kai duka kuma muna so mu zama ko da ike takalmi kai takalmi ka zama gaba daya zama ko da ike da yake kan takalmi kuma muna so mu zama don mu samu irin wannan baiwa Allah ya kara masa kuma sai cikin mu sunanta sayyid burhanuddin bauchi aka sa sayyid burhanuddin bauchi sunan fesin kenan akwai wasu sun shehu da yake yi da karatu suka na tasawu Allah ya kara fata yi kuma Allah ya lokaci ya bamu mutanen gama tafiyoyi da dadi da mu dawo a cikin dai wannan wata takalmi shehu ya sake sanarwa da mu zo mu tsoro wannan karatu alfarman manzo Allah Allah ya sa annabi ya fito mu albarkacin sa Allah ya tsaya mana al'amuran mu duk wanda suke bin wannan feji wanda suke sharing da wanda suke daukan karatu su mai da shi audio da duk wanda ya saka hannu aka da tura shi wani ji to Allah ya sa annabi ya cece mu ya shiga cikin sha'anin ya rabbi zaki
kowa ya yi niyya ya ce amin sumra amin innama al'amalu binniyat Allah shi zuciyarka yake duba insha Allah
mun gode خير الورى من ترسل بالكوثر صلى عليه ربنا وسلم وقال بالخير لنا وعمما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah ya shek mun gode mun gode yau kafin ka je sunan fesin kan nan ma one more time
sai burhanuddin
okay bauchi burhanuddin sai sai bauchi eh eh fai burhanuddin bauchi sunan fesin dan akwai wanda eh burhanuddin bauchi ku je wajen kuna da Eh.
karar shuka sosai sosai insha Allah shi
Mun gode. Allah ya tabbata.
kan yaran Alhamdulillah, alhamdulillah, bayan Allah mun tabbatar muku, mun deliver ko ba mu deliver ba, mun ba ku ko ba mu ba ku ba, mun isar muku a a a a a promise ko ba mu isar muku promise ba muka ce wannan page takalmin shehu ibrahim wa na theory a tiktok a facebook a youtube za mu shayar da ku karatuka malama malaman hujjoji na faidu shar islam da tarikan nan na sidi abu abar shar ibrahim kaulani ya radiyallahu anhu da addinin nan na islama yau mun tabbatar muku kun ga alil misali example kan kai al-shak burhan al-min aka saboci sukutu ya zo ya harraka mana waje ya hassasa mana waje ya tusa mana soyayyen annabi muka yi nishadi muka ji daɗi muka gode muka yi murna Allahu akbar wannan fejin ku kenan ba ku da wani fejin da za ku yi fariya za ku ji daɗi da wannan page takalmi shehu ibrahim kawala an yasir radiyallahu anhu takalmi shehu ibrahim wani tv nan za ku zo kuna jin zatuttuka na faida zatuttuka na tarika hankalinku ya ta kwanciya malam masha'anai mukaddamai halifofi za su ta zuwa nan kuna ji ai dai kun ga Sheikh Burhan Al-Amin kun gani kun ji daɗi kun more kun yi nishaɗi mai yafi haka mai yafi haka ku gayyaci jama'a ku share ku yi like ku yi following wannan page din za ku ta jin malam ma da za ku ta samun kwanciyar hankali. Allahu akbar, Allahu akbar. Ba mu dogon surutu, za mu dasa ayan a nan, malam ya tumuna addu'a, ma mu gina shaɗi, wannan kasida sai kowa ya je ya huta, insha Allah.